أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته da wannan gaisuwa ta addinin musulunci Allah ya kaddara haduwar mu a wannan masallaci na fada mai martaba sarkin guman Allah ya kara mai daraja da imani a haduwa da muke don karatu a cikin littafin al'arba'unan nawawiya wanda yau za mu yi zama na goma sha shida kenan a hadisi na goma sha hudu a jarangiyar hadisan da muke karantawa cikin littafi din kai tsaye imam nawawi ya ce alhadithun rabi'u ashara hadisi na goma sha hudu an ibn masa'udin radiyallahu ta'ala anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث السيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة رواه البخاري ومسلم حديث نقوم شاهد أنكر دقى ابن مسعود wannan shine hadisin sa na biyu da muka ci karo da shi wannan ne na farkon wannan ne na hudun إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما an sake kawo hadisi na Allahu dan Mas'ud Allah madaukakin sarki ya kara mashi yadda ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce la yahillu damu mri'in muslimin jinin mutum musulmi abu biyu jini da kuma musulmi la yahillu baya halatta illa bi ihda salatin sai da ɗayan ababa guda uku sai ya kasance cikin abu uku da za a lissafa a sayi buzzani ko da ya zamanto bazawari ne wanda ya aure malamai suka ce a sayi kuwa man jama'a fi nikahin sahihin hurrun balighun aqil ko huwa hurrun balighun aqil wanne ne a sayyib suka ce shine wanda ya taba saduwa da mace a ingantaccen aure ya taba aure lafiyayyen aure kuma sun kwanta da matar kuma lokacin da aka yi auren da lokacin da abin ya faru na wannan lalata na zinar yana nan a matsayin ɗa yana nan a matsayin balagagge yana nan a matsayin mai hankali wani hina ake kira a sayyib bazawari a sayyibu zani bazawari da ya yi zina wan nafsu bin nafsi abu na biyu shi ne don kisasi idan mutum ya kashe rai shi ma a kashe shi nafsu bin nafsi rai da rai wa tariku lidinihi da kuma wanda ya bar addinin shi al-mufariqu lil jama'a wanda ya rabu da al'umma ya bar musulunci kuma baya cikin al'ummar musulmi ma'ana ya keɓance ko yana yaƙarsu ko baya tare da su ko zai iya taimakawa a yaƙe su wannan shine na uku rawahul bukhari wa muslim ya ce wani hadisin imamul bukhari da muslim so suka rawaito shi waɗannan abubuwan guda uku shine mahallul ittifaq tsakanin dukkanin malamai waɗannan abubuwan du malamai sun yi ittifaqi idan mutum ya aikata ɗaya daga cikinsu ana kashe shi ko dai ya zamanto mai aure ne da auren yanzu ko ya rabu da auren ya taɓa yi a baya kenan lafiyayye mai hankali balagagge ya yi zina to an yi ittifaki hukuncinsa kisa ne wa nafsu bin nafs wanda ya kashe rai kashe shi za a haka wanda ya yi ridda ya bar addinin musulunci aka nemi ya tuba bai tuba ba shi ma wannan mutumin kashe shi za a yi ibn rajab yace wal qatlu bi hadhihi bi kulli wahidati min hadhihi al khisal thalathi muttafaqun alayhi bainal muslimina kisa da ɗayan waɗannan abubuwan guda uku an yi ittifaki tsakanin dukkanin musulmin duniya ana kisa din to ina dalili akan cewa wanda yayi zina idan ya taba aure kashi shi za a yi sai ce fa amma zina sayyib fa ajma al muslimuna ala anna haddahu ar rajm ar rajm yace ita ma'auraci ko wanda ya taba aure idan yayi zina malamai sun yi ittifaki haddinsa shine a mai rajamu rajamu ko dai a sake shi a fili ko a ɗauki dutse a tare a tare in yi nan a kwaɗe in ya juyo nan a kwaɗe in yi nan a jefe in yi nan a jefe shi haka za a yi ta masa haske jini ya kwashe shi ya faɗi a yi ta jifansa har ya mutu wasu kuma rami ake haƙa masa a tura ƙasa a riƙe hitar da ba zai iya motsa ba a yi ta jifan shi har sai ya mutu a haka ko a ɗaure shi a jikin wani abu ƙarshen dai abin da duwatsu waɗannan duwatsun da za a jefa a yi ne a rajimu ɗin to a yi ta jifansa har sai ya mutu hata ya muta wannan hukunci maza Allah sallallahu Alaihi wasallama ya tabbatar da shi a zamanin shi ya ce wa ƙada rajaman nabiyu sallallahu Alaihi wasallama ma'izan wal ghamidiyya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya taba jefe sahabi shi wanda ake kiran shi ma'i ya kuma jefe al-ghamidiyya waɗannan su ne rajumu guda biyu da manzon Allah yayi da hannun shi yayi umarni da hannunsa a tsaida su na sahabban shi sai kuma ne ba yahude da ba yahudiya sai kuma na asif wanda shi kuma umarni waghdu ya unaisin illa mar'ati hadha fa in itarafat farjumha kai gobe da safe je ka wajen matar wannan mutumin in ta yarda cewa an yi zina da ita ka jefe ta ka dawo ma'i sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace asabtu haddan fa aqimhu alayya ko fa tahirni yace manzon Allah na cancanci a mun haddi ka tabbatar da shi akai manzon Allah ya kawo da kai ya sake juyowa ta manzo Allah na cancanci haddi a kai da shi a kaina manzo Allah ya sake kauda masa kai sai da manzo Allah ya juya gurare guda hudu yana bin manzo Allah yana cewa na cancanci haddi ka tsaye da shi a kaina manzo Allah ya ce la'allahu ghamat ba mamaki kawai da ido kai mata tunda an ce wala ainu tazniyani ido ma yana zina ce ba mamaki da ido ne fa kai ya kauda kai sai wala allaka qabbalta ba mamaki sun bace da shafa kai sai manzan Allah zina mai sunan zina ita ne ita to mece ce zinar yawa manzan Allah bayanin ga zinar na mutanensa aka ce ga 'yan uwanshi yana da hankali suka ce yana da hankali bai taba hauka ba ba shi da hauka duk wani abu da zai iya dawowa a samu kofar da za a kubutar da shi an nema an rasa manzo Allah ya daddaga masa kai ya dauke ya dauke ya dauke dauki hannuman ka tafi ka je ka tuba tsakaninka da Allah afe maka yake aka sake bashi kofa wata kalma bai ma san mai auren ba sai manzo Allah na san aure da kyau an daura mu aure na aurewanci kuma yanzu abin da nayi irin abin da mai aure yayi irin sa nayi ba ni da hauka ban taba hauka ba dama kuma da can balaga ta kare kuma dani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ku je a tsaida masa haddi aka tafi aka tsaida masa haddi wasu malaman kamar a waya ta hadisi ana jifan shi yana ji kamar jini da ya tarzatsi ya taɓa wasu daga cikin sahabbai wani ya yi tsoki a cikin sahabbai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace dan me za ka yi mai tsoki ko a shi ko a gama'i a gamidiya sai yace wallahi laqad taba tawbatan lawuzzi'at ala ahli al-madina lawasi'akum aw kama qala sallallahu alaihi wasallam yace wallahi yayi tuban da inda mutanen Madina aka rabawa duk zunuban su wallahi da ya dauke musu shi ai saboda wannan abin da yayi kai da jaruntar da yayi da yadda ya bada ransa a cire dan tabbatar da addinin Allah ce wallahi yana da tuban da yau duk zunuban da yake Madina in aka rarraba gutsire gutsire gutsire kowa ya dawo bai da laifi da haka wannan ya fi ƙarfin a masa wulaƙanci ya fi ƙarfin a mai soki wannan shi ne haɗi na farko da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi ghamidiyya ita ma zuwa ta ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah na yi lalata a tsaida min haddi manzan Allah ya kai da kai yace manzon Allah so kake kaman irin yadda kawa ma'i ka juya kai ka juya kai tace manzon Allah zina nayi amun haddi manzon Allah zai tambaye ta tace yanzu ma ciki ne a jikina shine dai karshen alama ko yace ciki ne a jikina a tsaida mun haddi manzon Allah ce tunda kin ce kina da ciki ki je ki haihu ta je ta haihu tana haihuwa ita jira take kawai a aika ta lahira ta ɗauko yaron da ta taho wajen manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam da hi a zanen goyo ga hedar ma zina aisha tabbata ta ce gashi manzan Allah ce tun da aikin haife shi ki je ki bashi nono yana da haƙƙin a shayar da shi da je ta shayar da shi har sai lokacin da ya isa reno ta taho da hi da waina ko da gurasa a hannu manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam na shayar da shi har ya fara cin abinci ga alama ma da wainarsa a hannu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ku je ku tsaida mata haddi aka je aka tsaida mata haddi sai yahuda guda biyu da suka yi zina a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce ku je wajen manzon Allah idan ya muku hukunci irin hukuncin muku karba idan bai muku ba to ku ki daga da suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce ga waɗansu mun same su suna zina a cikin mu kuma ma'aurata ne muka zo ka tsaida musu haddi mazala ce mai hukuncin mazinaci ko ma'agidanci idan ya yi zina a cikinku suka ce mu muna shafa musu bila ko mu shafa musu shuni mu ɗora su a kan jaki mu zagaye gari da su mazala ce wannan shi ne hukuncin allah a gurin su suka ce shi ne hukuncin allah ce ta kuɗa ko tauratarwa a karanta iko ala ɗan salam yana gefen sai ce maza allah ƙarya suke ba hi bane hukunci rajamu ne ce a ɗauko a taurata aka ɗauko ake karanta ake karanta da aka zai wani ɗora hannunsa haka irin yadda ba za a haifi gurin ba ya ce ɗauki hannunka daidai gurin ita ce ga rajamu nan a daidai gurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarni su ma aka jefe su wannan kaga su a wajen musulunci ba musulmi bane amma an sai da musu rajumu yubayyinu lakum kaseeran mimma kuntum tukhfuna min alkitab da wannan wasu malamai suka ce shine hukuncin rajum har yanzu a cikin alqur'ani shi manzan Allah yana bayyana muku da yawa cikin abin da kuke koyewa cikin littafin ku cikin abin da yahuda suke koyewa a littafin su akwai wannan arjumu din tare da sha Umar dan Khattab yace an saukar da aya da yawa mun karanta ta ashehu wa shaykhatu idza zanaya farjumuhu malbatta yace mun karanta ta mun yi Allah sallah da ita mun yi tilawata Allah ya dauke tilawar ya bar hukuncinta ya ce wallahi ba dan kar a ce na ƙara abin da ya baya cikin alƙur'ani bai ce da na dada tilawa ta an rubuta ta cikin alƙur'ani amma tun da manzan Allah bai umarni a rubuta ba za a rubuta ba wannan su ne wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsaida musu haddi sai kuma asif wanda muka bada labari an yi rikici ban sani ba ko a karatun al'adabul mufrad ne ko anan ne muka yi shi yaron gida ne daga cikin illolin yaron gida kenan yana hidima a cikin gidansa ran nan da ya aka yi aka yi saboda sabo da juna ya taɓa matar mai gidan kuma tsautsayi mai gida ya kama shi da ya kama shi ram a hannu sai aka tambayi tun da ƙauye ne aka tambayi malaman garin to dai ga wani ya yi lalata da mata ta ya za a sai sai ya baka rakumi ɗari ko ya baka awaki ɗari ya saya maka baiwa shi kenan magana ta wuce al'adabul mufrad ne ko da aka aka je aka kawo awaki guda ɗari aka ba mai mata kuma aka sake siyo baiwa aka ba shi ka wannan ayi zunubi yayi tsada da yawa baban yaro ya bada abu ya wuce to kuma ka kallo na abun mamaki arziki ba irin na da ba yanzu da za a kawo akwai ɗari a gidansu kuma ya wuce ya baranci a gidan wani ko wanda za su iya sayan baiwa su bada sun wuce baranci a cikin gidan wani su amma wata ƙil tarbiyyar mutanen da koda da kuɗi da wadata a gidanku a barka ka gugu a rayuwa ka tsaya da kafarka ka san zafin neman na kanka yana daga cikin ladabin da ake badawa bawan Allah da shi gogari ya gana cewa a a aiko wanda ya zina da matar wani idan mai aure ne a mai rajamu idan ba mai aure bane ba a masa bulala ɗari ce to kuma awaki da ake bada ba aka ce ba wani maganar awaki baiwa fa aka ce ba wani maganar baiwa sai ce to aiko za a yi afi daga kotun kawai za a tafi ta birni da aka yace masa to kai yanzu ka taso mu tafi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga ni ga kai ya mana hukunci to wannan ya ga ya kama awaki 100 ga baiwa kuma aka zo wajen manzon Allah za a yi afili da tsoron kar a kwaci ina ba sai cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina hada ka da Allah kai mana hukunci da littafin Allah wannan magana ta yi kaushi da kawai ta tafi shi kuma wannan mai uban yaro sai ce i manzan Allah ka yi mana hukunci da littafin Allah yace amma kamin izini in magana yace na ma izini faɗi me ya faru yace ɗana yaro ne a gidan shi yayi zina da matar shi aka mun fatawa in ba da awaki ko raguna guda ɗari da baiwa na ba shi raguna ɗari na ba shi baiwa kuma sai na tambayi malamai suka ce a'a ɗana kawai bulala ɗari za a mashi sannan ita matarsa ita ce za a jefe ta a ga asara ta biyo baya ba mata ba awaki ba baiwa dole ka gani ya dan rikici a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce na rantse da Allah zan muku hukunci irin hukuncin da yake cikin littafin Allah sai ya ce al-ghanamu wal walidatu raddun yace da tumaki da baiwar duka za a dawo ma da su ba shi bane hukuncin Allah kai uban yaro karɓi kayanka wa anna ala ibnika jaldu mi'a wa taghribu a danka za a mai bulala ɗari kuma a kar da shi bayan gari na shekara guda wani shine asalin kurkuku idan yaro ya yi zina ya san daɗin matan da ba nasa ba ko 'yan mata in aka zane shi sai aka yi gudun da shi ɗaya za a bar shi a nan ya ta karatun ƙwa'ani ya yi ta karatun hadisi ya yi istighfari in sufi zai yi sufi in kalwa zai yi kalwa ilmi zai yi ka shekara gudan allah da an canja ƙwaƙwalwar daga san sabo kuma tana son ta koma kusanci zuwa ga Allah maɗaukakin sarki wannan ita ce hikimar da take cikin kai mutum keɓewa ba irin keɓewa ta yanzu ba gaskiya sai ka haɗa mutum ɗari biyar a ɗaki ɗaya wannan yana mannar da wannan wannan yana mannar da wannan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in sun kai shekara goma a raba musu gun da suke kwanciya so daga cikin problem da muke da akwai a correctional centers da muke da akwai duka faɗin Najeriya da baki ɗayan su wanda Allah ya sa suna da ruhi na addini ta karsashi su rika tausaya bayan Allah da suke can wanda bai kamata a kai ba kar a kai shi wanda ya ji ya cancanta to a mutunta shi a matsayinsa na dan adam kuma a kare masa mutuncinsa da martabarsa da yawa maimakon a gyara halinsa ana gurɓata musu hali umar dan khattab ya taba tsaye da haddi ya tura wani mutum ya ce to a kai shi can bayan gari ko a kai shi garin da ba nasu ba zai tafi can ya zama kirista ya ce to na rantse da Allah da yau duk wanda na tsaye da haddi na daina hidda fudda shi daga cikin musulmi saboda wata matsala sai yanzu an tura ya tafi garin ba kiristoci kuma sai arnanci kaga garin gyaran gida an bata ido sai ce to na rantsa da Allah da yau duk wanda na tsaya wa haddi na daina fidda shi daga garin musulmi wata kashi a samu daki a cikin unguwa a killace shi yana jin hayaniya da abin da ake amma dai banda shi a ciki sai ce to kai a maida maka dabobinka a maida maka baiwa matarka kuma aka ce ga unai sai kuma gobe da safe kuma ƙauyensu in ka je ka tambaye ta da gaske ne wannan yaron nata yayi lalata da ita in ta ce eh ka tsada mata haddi in ta yi musu ka dawo wannan yana tsarin addinin musulunci dan mutum ya zo yayi ikrari cewa mun yi zina da matar wanci har yanzu matar bata zama abin zargi ba ko ya rantsa da alkur'ani wallahi na nemi matar wanci na neme ta yafi sau ɗari har yanzu ƙarya yake shi ɗin mazinaci ne amma ita ɗin ba manazina ce a wace daga ran da ta ce da kanta mazaniya ce ya ce ko ta yadda ta yi daga ran ne take amsa sunan mazinaci ya ce to ka je ka tambaye ta in ta yadda kai mata rajam ya je tambaye ta ta yadda aka yi mata rajam wani shine asali fa duk abin da aka samu a shari'ar musulunci a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ake da bukata dama a tsorata mutane a firgita su a ba su na sha'awar kusanta zuwa ga sabon Allah madaukakin sarki yanzu da ana irin waɗannan haddin da hukunce-hukunce wannan ta'addacin da muke fama da shi da zinace-zinace da waida duk ba za a yi su mutane za su tsoron Allah su daina da yawa suna da kuɗin da za su aure 'yan mata da zawarawa sun ki saboda suna lalata to idan aka rufe waccan kofar barna za ka ga sun aure 'yan mata sun kai gidansu idan waɗansu musu kaɗan za su ke Allah Allah a je jihadi ko sa samun kwarkwara ko sa samun koyangi inda kudinka ya ka sai biyar hida ya ka kara akan matanka guda hudu duk ya halatta yana daga cikin alherin da yake cikin shari'ar musulunci tana ba wa masu dama dama kuma tana hana kofofin barna su ci gaba da yaduwa a cikin al'umma to wannan dai shine dalili akan kari akan fadin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sayyibu zani mabwa bazawarin mazinaci ana masa rajimu to gashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa ya tsaye da hukuncin rajamu akan wadansu wa amma nafsu bin nafs amma wanda ya kashe rai idan an kashe shi fa ma'anahu annal mukallifa ko mukallafa idza qatala nafsan bighairi haqqin amdan yuqtalu biha ana nufin mutum da ya kai matsayin mukallafi ya kai matsayin balaga shekara 18 ko ko 15 wannan ne shekarun balaga na? sha takwas ko sha biyar a musulunci shekara sha biyar su ne shekarun balaga a najeriyance shekara sha takwas su ne shekarun balaga don haka ko yaro yin shekara goma sha biyar ko gashi ya fito a mararsa ko ya yi mafalki a yiri an kawo amarya to inda ya yi auren a cikin bacci wani abu ya fito to balaga ta zo masa duk hukuncin da yake kan babba yana kan shi idan yan mata ne su kuma daga shekara 11 12 13 anan suke balaga yasa galibi malaman firamare za ka tada yarinya idan ta kai firamare 6 zuwa JSS 1 in ga tana kuka a aji to girma ne zo masa ita balaga ta iyayenta su zaunar da ita a yi mata karatun tanusu to idan mutum ya kai matsayin wannan balagar yana da hankali ya kashe mutum kuma musulmi to shi ma ana kashe shi wa qad dalla alqur'anu ala zalika alqur'ani ya bada shaida akan cewa mutum ya kashe mutum a kashe shi inda Allah madaukakin sarki ya ce wa katabna alaihim fiha anna nafsa bin nafs Allah ya rubuta wa bayahudawa ko banu isra'ila cewa idan an kashe rai a kashe rai kamar yadda ya zo a cikin suratul ma'ida to kuma duk hukuncin da aka ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka faɗa a nan gurin sai Allah ce wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika mul kafir wanda bai hukunci da abin da Allah ya sauka ba wannan mutumin kafiri ne ya faɗi qisas yace wanda bai hukunci da abin da Allah ya saukar ba a cikin waɗannan qisasi din shi kuma azzalimi ne haka Allah madaukakin sarki yace ya alladhina amanu kutiba alaykumul qisasu fil qatl al hurr bil hurr wal abd bil abd wal unsa bil'unsa a cikin suratul baqara Allah ya ce ya rubuta muku ku zamanto masu ramakon laifi a wajen kisa duk wanda ya kashe a kashe shi kuma Allah ya ce walakum fil qisasi hayatun ya ulul albabi la'allakum tattaqun yace ya kuma su imani kuna da rayuwa a cikin qisasi in dai akwai qisasi to an daina mutuwa a cikin in kuna so a daina mutuwa a yi qisasi wallahi dalilin ba a kisafi dalilin da yasa ake kisan kai kenan da duk wanda ya san idan ya kashe za a kashe shi to ba zai kara marmarin ya sake kashe wani ba amma mutum sai ya kashe mutum ɗari mutum dubu ka tambaye shi ya kashe ce bai sani ba amma sai ce a zo a yi sulhu a zauna da gwamnati su faɗi sharaɗi ya faɗi sharaɗi akwai ɗana hankali a ciki yanzu shari'a musulunci ka zo ka kashe mutum ɗaruruwa kuma ka ce a zo a yi sulhu da kai saboda Allah rai ɗaya fa Allah maɗaukakin sarki ya ce wanda ya kashi baka tabna alaihim an rubuta wa banu isra'ila ko tun asalin halitta Allah maɗaukakin sarki ya ce annahu man qatala nafsan bighairi haqqin fa ka'annama qatala an-nas jami'a wa man ahyaha fa ka'annama ahya an-nas jami'a Allah ya hukunta duk wanda ya kashe rai kwaya ɗaya ta kamar mutanen duniya ko to kam ya kashi wanda kuma ka samu mutum yana gargarar mutuwa ka ceci rayuwarsa ka fito shi daga kangin bala'i da hangin mutuwa ko rahin lafiya da za ta kashe shi ko wata jinya ko wata masifa ko wani abu Allah ya taimake ka ka tsaya masa ka ceci rayuwarsa yace kamar ka ceci rayuwar umma ne gaba ki daya to wannan da manzon Allah ko da ana yi abin da Allah ya faɗa da an samu sassauci duk wanda yayi wannan a kashe shi to da ba za a samu barna a cikin al'umma ta ci gaba da yaduwa ba malamai sai suka kalla amma sun tattauna a bikihance ana iya samun wani lokacin da mutum zai kashe rai ba tare da an kashe shi ba ina cewa wustana sawa yustasna min umumi qawlihi ta'ala an-nafsu bin-nafsi suwarun minha akwai su halaye da mutum zai yi kisa ba za a kashe shi ba kamar me an yaqtula al-walidu waladahu kamar uba idan ya kashe ɗansa za a yi kisa shi za a kashe shi malamai suka ce duk uban da ya kashe ɗansa idan ba da abin da yake kisa ba ne na al'ada kuma da niyyar kisan to babu kisasi a kai shi yanzu uba in ya kama ɗansa ya ɗauko wuka zandame miya ya kwantar da shi gaba sai yanka to kashe shi za a yi amma da ya ɗauki adda yana tsorata yara irin zai da kihi da faɗinta kaga faɗin kenan ya ya bahi masa mari irin da 'yan daba ko tsautsayi a heta juye ta murɗe kwata ya sare kansa sai ya mutu a irin suka ce ba za a kashe shi ba matsawar niyyar ba ta kisa ba ce kuma aka sami kisan to shi babu babu kisa a kan shi wa min ha an yaqtala al-hurr ko an yaqtula al-hurr abdan idan bawa ko idan da ya kashe bawa shi ma ba a kisas sai dai a biya diya wa min ha an yaqtula al-muslimu kafira ko musulmi ya kashe kafiri ko namiji ya kashe mace fayuqtalu biha bighairi khilafin a wannan malamai sun ittifaki in namiji ya kashe namiji ai namiji ya kashe mace ittifakin malamai kashe shi za a tana an ce al-hurru bil hurri wal abdu bil abdi wal unsa bil unsa da da da bawa da bawa ya mace da ya mace to suka ce kenan namiji idan ya kashe ya mace ba za a kashe shi ba sai malamai suka kawo shi namijin ittifaki idan ya kashe mata kashe shi za a yi ko da kuma matarsa ce so wannan malamai sun tattauna a kan su da dalilai da abin da za a tattauna da waye wannan aikin alkalai ne da fakihai in aka karanta amfanin ma alkali kira ya zama to fakihi in aka zo aka kawo masa kes da uba ya kashe ɗansa ya za a yi an sa shi aiki sai tattake maganganun malamai ya fidda wacce ce matsayar da in ya tsaya a gaban allah ba kuskure ne binciken da alkalai suke ya kwana ko ya yi kwanaki sati biyu uku yana ta bincike to yana kara ɗaya ina dalilan da malamai suka tattauna laifi kaza a masa irin laifi kaza ya shiga wannan littafin bikirin ya fito ya leƙa wannan ya fito ya fito ya leƙa wannan ya fito har sai ya samu abin da zuciyarsa ta natsu ta gamsu cewa shi ne hukuncin da babu tsare a ciki sannan sai a sai da shi a tariku lidini al-mufariqu lil jama'a sai kuma wanda ya bar addini yayi ridda kenan ya fita kuma daga cikin addinin musulunci فالمراد به من ترك الاسلام وارتد عنه abinda ake nufi da wanda ya bar addini shine wanda ya bar addinin musulunci yayi ridda wa faraka jama'atul muslimina kuma yayi baran-baran da al'ummar musulmi ba cikin al'ummar musulmi haka duk wanda ya ridda wannan shi ma ana kashe shi malamai suka ce shi wannan na ƙarshen yana da bambanci da biyun da aka ambata a sama su wancan biyun da aka ambata a sama wani laifi ne da wata jarima da ba za ta tsarkaku ba sai idan an yi wannan haddin da Allah madaukakin sarki ya faɗa ko wanda ya kisan kai ko wanda ya zina amma wanda ya ridda suka ce kamar yana wani canji ne tsakanin hali zuwa hali shi abin da ake da bukata a gurinsa matakin farko ya tuba idan ya tuba da musulmi ne yanzu ya da musulmi baya bukatar a kashe shi amma idan ka yi zina ka ce ka tuba matsawar magana ta zo wajen alkali an danka ka da shaidu a nan ba a tuba sai dai ka gaya wa Allah na tuba da mamacin kafin a kashe ni amma alkali bai isa ya karɓi tubanka ba haka jagora wanda yake shugaban ta al'umma musulmi ba zai karɓi tubanka ba zai ce an yafe maka ba gwamna ba zai ce an maka afuwa ba saboda independence yau ba independence ba afuwa a wannan rana din in dai ya zo wajen gaban alkali da shaidu sun tabbata wannan sai an tsaye da haddi a wajen musulmi amma wanda ya yi ridda ya bar addinin musulunci shi wannan yana da haƙƙin a ba shi damar tuba in ya tuba ba tare da an kashe shi ba sai da akwai ayyukan da kuma idan mutum ya yi su to shi ba a karɓar tuban shi kamar wanda ya zagi Allah Allah ya tsare mu Allah ya tsare harasar mu wannan ba a karɓar tuban shi wanda ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci zarafin shi wannan ba a karɓar uzurinsa ba a karɓar tubansa sai an kashe shi yasa ibnu taymiya ya rubuta littafi as-sarimul maslul ala shatimir rasul zararar takofi akan wanda ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma idan sauran mu'mine ne ka zaga wannan ya adduba ayi hukunci a zartar da abin da ya dace in ya kama a maka hukuncin kisa ai in bai kama ba a maka daidai da abin da ya dace amma ka taɓa manzon Allah ko ka tuba sai an kashe ka in kun je lahira manzon Allah ya ce ya yafe maka wani shine ya zage ka ranar kaza a mumbari kaza ko a guri kaza ko a guri kaza amma da yan aikohi insha Allah ko ya ce tansa idan tuba ta tabbata kenan in bata tabbata ba kuma Allah ya sake gasa abin da ya halitta har waye Allah ya tsare mu Allah ya tsare imani dan haka akwai riddar da idan mutun yayi ba a karbar tubansa kuma ba a bashi uzurin tuba akwai kuma riddar da idan mutun yayi ana neman ya tuba in ya tuba ana yafe masa kamar mutum kawai ke yin sallah in mutum ya ki yin sallah kwana ɗaya kwana biyu kwana uku aka masa wa'azi yaki aka ce a jira har zuwa la'asar ta kwana uku idan rana ta zo fadawa idan ya zama to ba za a samu raka'a guda ɗaya ba kafin rana ta fada shi kenan uzurin yankansa ko izinin ta ya kisa ya kare shi kenan sai a tafi a kashe shi Allah ya tsare mu so waɗannan abubuwan da muka faɗa a hadisi la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda thalathin jinin musulmi baya halasta sai da ɗayan waɗannan abubuwa guda uku wannan shine ittifaki da malamai suka yi banda wannan kusan ba abin da idan mutum yayi za a mai kisa saboda da da malamai suka yi sabani da haka zamu ga wasu gurare za a ce wanda yake za a kashe shi wanda yake za a kashe su shine kamar haka na lissafo abubuwa kusan guda goma fa minha fil liwaq wanda ya liwaqu aikin mutanen annabi lut manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man wajadtumuhu ya'malu amala qaumi lutin faqtulul fa'ila wal maf'ul bihi masu aikin mutanen annabi lut da wanda yake da wanda ake wa duk a kashe su sun yi zina sun yi aure ko ba su yi aure ba manya ne ko kanana ne kisa ake musu wa minha man ata zati mahramin daga ciki shine idan mutum yayi zina da matar aure ko da saurayi ne an sami riwayar da tace ana iya kashe shi wa ruya anna nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama qatala man tazawwaja bimra'ati abihi mutum idan ya auri matar baban shi ko da aure aka yi sahihin aure ingantacce amma matarka ya taba babanka ya taba auren mace kuma ka san ya aure ta ya sake ta ka zo ka aure ta to hukuncin kisa ne sai kuma wanda yake dan sihiri da dan duba da dan tsubbu waɗannan su ne fitina a cikin kowace al'umma idan kuna da 'yan sihiri da 'yan duba da 'yan tsubbu ba za ku taɓa ci gaba ba waɗannan lalatattun mutane ne kazamai maciya amana maɓarnata in kuna da su babu zama lafiya ya sa musulunci ya ce ana kama su to a kashe su kamar da Allah ɗan masu ya faɗa haddu sa'iri ko haddu sahiri darbatun bisaifi idan kun samu mai tsafi da bokanci da sihiri a kashe shi amma dai su malaman suka ce mawquf ne hadisin ala jundub wa minha qatlu man waqa ala bahimatin daga cikin gunda malamai suka saba ko aka samu raunin hadisi ko aka samu cece kuce na malamai shine wanda ya sadu da wata dabba bestialism ko wanda ya kwanta da dabba to ana kashe shi akuya ce tinkiya ce jaka ce kyanwa ce jaba ce in dai dabba ce mutum ya kwanta da ita ya biya bukatarsa a jikinta to ana kashe shi ana kashe wannan dabba ne wa minha man taraka salata fa innahu yuqtalu inda kaseerin min al-ulama mutumin da ya daina yin sallah kamar da muka ambata a cikin karatu ana kashe shi wa minha qatl sharib al-khamri fi marratin rabi'a idan mutum ya sha giya aka masa bulala ya sha giya aka masa bulala ya sha giya aka masa bulala an aka shi na hudu ko na biyar wasu malaman sun ce a kashe shi wa qadru ya qatl as-sariq fil marratin khamisa idan mutum ya sha giya ya sata sau biyar ana kashe shi na farko a tsara hannun dama zuwa wuyan hannu na biyu a tsare kafar hagu zuwa idan sawu in ya ƙara a haka ya dungula kafa ya dungula hannu ya je sato sai a sake yanke hannun hagu akwai ɗan jarabar a ransu take abu ya sake jan kafa ɗaya da dungulman guda biyu ya je sato ya sake gundule ta hagu a haka ɗan ya murgina ya je sato ya tafi a kai riba da amfani eh akwai wanda sata jaraba ce a jikinsu eh Allah ya rufa maka asiri akwai waɗansu wanda suke waɗansu laifuffuka a hormones da suke cikin mutum Allah ne yake sa wani abu wani abu ya karu ko wani abu ya ragu wallahi kai wannan laifin daga ciki akwai masu sata wala idan akwai wani abu ne a cikin kwayoyin halitta idan suka yi yawa ko suka yi kaɗan du jaraba da za a duniya wallahi kai sata idan ba ka gani ba yasa wanda suke da wani aka ce akwai babar ɗaya daga cikin saroniyoyin ingila da aka ita ta zaman ne in ta shiga sofa su Allah ya dai sata ga hida ku yangi da bodiga da ƴan azu da ƴan rakiya da jiniya da ko za a raka ta amma ya sata babu saroniya tana sata dan haka ya ba da doka duk sofa su in ta shiga an kan ko su da kyamarori da wai a batta in ta sata a nuna ba a gani ba a rika lissafi ga yadda kanta za a bata da kuɗi da komai a cike amma in ta dahe sata ta saboda haka in ta zo gida ya ji daɗi wancan da aka bata kuɗi ta sayo baya burge ta amana tun sa ta ta a jaka shi ne yake burge ta sai a koma sai a biya wallahi halitta ta in Allah sa mutum irin wannan to duk rabar da za a duniya ya yi sata akwai wani tsohon soja da na karanta tarihinsa a America shi duk wani gida da yake da tsaro da wata ma'aikata da wani kamfani sai da yake ya sata covid ɗinsa ne allura soja in ta motsa dare yayi dare ya rasa abin da yake masa daɗi to sai duba ina ne yake da masifan tsaro da masu gadin da shokin da wane ne sai zo ya lissafa ya fasalta da za a yi sata kuma ya hige ya sata to in ya hige ya duba wani abu da za ku gane an yi sata amma kuma ba ta tashin hankali ba ne idan kuna da fiyo daga farkon masallaci zuwa nan ana bau ruwa sai duba tsakiyarsa sai ya yanki nan sai ya yanki nan in kuka saka ruwa ba zai zo nan ba za ku biyo ba in kuka za ku ga an yanka yaushe aka yanka da daddare ne to shi kenan bukatar sa safiya kaga wannan cuta ce a cikin dan adam so akwai wanda irin waɗannan haka Allah yake musu in aka jarrabe ka a cikin ƙwayoyin halittar ka wani abu yayi yawa ko yayi kaɗan akwai matsala yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya khairul umuri awsatuha mafi alkhairin al'amura Allah ya sa maka komai naka daidai da daidai a tsakiya in yayi yawa akwai problem in yayi karanci akwai problem yanzu kalli mutum in ka ga mutum mai shegin tsafta akwai matsala akwai matsala hawan ka sami himasifaffen kazami ha akwai matsala kawai ka higa cikin mutane ka saje kai ba ka cikin kazamai kai ba ka cikin masu tsafta za ka zafiyar ka kalam in ka ga mutum mai shegin tsara ba hi ba zai aure ba eh an samu kaza eh an samu kaza da ƙarshe in yi ƙari da safi ga hurul ilis to wani akwai matsala da kuma da zai tsaye ko wacce yana so a kasuwa take a riga take a masussuka take to shi ma akwai matsala khairu da muri a fata haka same shi matsakaicin to shi ne wasu za ka idan Allah ya jinye wasu abun a cikin halitta su ko aka kara shi ne za ka tada ba sa sha'awar kowa ya yi maza wasu mata in suka samu wannan ba sa sha'awar kowa sai ya mata so wani abin jarrabawa ce a cikin halitta amma Allah ya jarrabe ka to kuma ana so a jarraba ka ne dama alladhi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala a gaya za ka yi da wannan jarraba da Allah ya jefa a kanka namiji yana jin kanshi a jikin mace yana sha'awarsa mace tana jin kanshi a jikin namiji tana sha'awarsa in aka samu kuskure mace ba ta son kanshin namiji domin da take tafiya yar lesbian idan namiji ya zama to baya jin wannan kanshin na mace baya sha'awata ba ta zuwa kusa da shi shine ake samun yan gomo so idan wanda ya ki sarrafa wannan jarraba da aka yi masa ya dora ta a dide ya yi hakuri da jarraba wannan ya ki to aka ce a kashe shi bai ci jarraba ba da amfani dama an kaka duniya ne dan a jarraba wani ya dora masa jarrabar kwaɗayi aka ce kuma karka roka shine jarrabawa wani aka ba shi kuɗi aka ce ba da kuma aka dora masa jarrabar rowa wani shine jarrabawa kowa a cikin abin da Allah ya bashi a nan ake jarraba shi Allah ya samu dace wa minha maru ya annahu sallallahu alaihi wa sallam annahu qala idza buyi al khalifain faqtul al akhir minhuma idan ana nada sarakunan musulmi idan aka nada wani yau gobe ne fito shi ni ma sarki ne sai a gabas sai a yamma to nabi yace ku kashe shi dan zai raba kalmar al'ummar musulmi ɗaya ake so ya jagoranci al'ummar musulmi wa minha قتل الجاسوس المسلم إذا تجسس للكفار على المسلمين dan leƙen asiri tun da duk dan leƙen asiri babu zama lafiya da shi kuma har gobe duk shari'ar duniya ta yarda cewa duk inda aka samu dan leƙen asiri kashe shi ake yasa za ga duk embassy ta duniya da ta sani ba ambassador bane yake zana office jaraba ake a wani office na embassy du jarabar da ake a gurin ku to wannan embassy din tana leƙen asiri akwai unit a cikinsu wanda aikinsu kawai me yake faruwa ya za su ɗauki rahoto su naɗi wasu abubuwa su tura ƙasansu ya fasahar ku take ya yakin ku yake ya ƙarfin sojan ku yake ya kuke na ɗan shugabanni ya zamantakewar ku take ya al'ada ku take ya za a rusa ku ya za a mulke ku ya za a hana ku tunani wannan aikin su kenan wannan bangare din to duk wanda aka gano yana na ɗaukan bayanai na sirru yana turawa to kashe shi ake to a tsarin shari'ar musulunci ma wanda ya lekauki asirin al'ummar musulmi ya bawa arna to kashe shi ake to amma waɗannan dukkanin su malamai sun yi saɓani a kansu wasu dalilin hadisan bai su inganta ba wasu dalilin magana sai ta sahabbai sauran ɗan uwa sahabbai sun saba musu wasu kuma in ka kalla to yana komawa hukuncin asayyibul zali kamar da yi liwafu wasu kuma yana magana akan aw fasadin fil ardi inna ma jazaa'u alladhina yuharibuna allaha wa yas'una fil ardi fasadan to wani abin yana komawa fasadi ne a doron kasa da haka da wannan ayar sai ake hukunta su da haka malamai suna ganin in aka daga su ko dai su koma zuwa ga waɗancan guda uku ko kuma muhallin niza ne amma an samu ɗaiɗaikun abubuwan da ba sa cikin wancan hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ana iya kisan mutum da su wannan shine hadisi na goma sha hudu wanda imam al-bukhari da muslim su ne suka rawaito shi ina ga kuma anan za mu tsaya abinda muka faɗa zaman to daidai Allah amfane mu da shi wanda yake akwai kuskure Allah ka nuna mana mu gyara mu yi aiki da abin da ya dace kafin in karanta tambayoyi mu yi addu'a kuma akwai yan uwa musulmi da suke tahowa daga malamadori duk sati wajen karatu to sati rana cewa an tashi daga karatu a hanyar su ta komawa gida Allah ya kaddara suka samu accident har kwana biyu suna asibiti amma dai dukkanin su an tashe su kuma suna da jin sauki a jikinsu da haka da jita haka suka bukaci yan uwa ta su cikin addu'a Allah ya ba su lafiya Allah ya ya zama kafara a gare su da kankarar zunubi akwai yan uwa da tabbas wasu mun tattauna da su masu zuwa daga matoya masu zuwa daga ina ne daga garki ne daga ina ne wasu ɗan su ɗaiɗai kuma ɗan tattauna da su dukkanin su muna addu'a wanda suke daga gida da wanda suke zuwa daga nesa duk wanda suka zo aka yi karatu da su lafiya Allah ubangiji mai da kowa gida lafiya Allah ya tsare mana hanyoyin mu ya tsare mana imanin mu Allah ya tsare mana dukkanin su fitu da same mu a lokacin zuwa da lokacin komawa ga tambayoyi kamar haka Allah ya kara mana lafiya tare da ikhlasi amin Allah ya ba mu gaba daya malam mahaifina ne yake so ya kara aure kuma ba shi da hali sai ce na bashi kuɗi ya ƙara auren shi ne sai mahaifiyata ta ce idan na bashi za ta tsine mini da wani tsinuwata ta za ta kama ni yan wasun ce mun ɗaya daga cikin malamai ya amsa tambayar don haka ba buƙatar a amsa ɗaya daga cikin yan uwan malamai sun amsa ta don haka ba bukatar mu amsa ta a nan sai a koma wajen karatu da kuma amsar da malamai suka bada insha Allah za ta wadata na'am tambaya ta biyu matata ce take da gashi har goshinta za ta iya askewa domin wai wasu sun ce idan aka aske wannan gashin sai an yi azumin kafara Allah mai da malam gida lafiya so gashi a goshi ban san abin da zai sa a aske shi ba sai dai gashin yana sakowa har gohinta ko da bai a ciki ai kyau ne ba aikin hajji ta zai mai za ta da shi kyau ne a wannan dai matan dai na kasar hausa masu diddigaggen kai aka samu ta kuma kuma Allah ya taimake ka har ta zo tana da gashi yana zubowa gaban goshi ba ga dalilin da zai sa ban ga dalilin da zai sa aske ba sai dai idan ana takuruwa ko ana cutuwa ko yana iya lalata gira ko yana lalata ido to a dalilin haka sai a iya aske shi idan da cutu a ciki in ba haka ba kuma gashi a dole kalmar da na faɗa kuma ba don cin mutunci na faɗe ta ba kowanne akwai halittar da Allah yake musu halittar mu nan gurin tabbas zahi mu ba tsawo yake ba eh a ƙure yake ba inda yake zuwa amma akwai gurin da in katar da gahi namiji ya katar da gahi wallahi har tsakiyar bayansa mun zauna da su wannan baiwa ce ko ina da ajiye Allah madaukakin sarki ya yi su mu ma baiwa da Allah ya mana baiwa wasu ba eh nan ya kasar da mata kama ke ta maka aihuwa goma ba ta gaji ba amma ka ji wani gurin ka gani wallahi ko za ta sauke qur'ani da addu'a da roƙon Allah daga ɗaya ba za ta kara ba iya abin da aka hore musu za su iya yi kenan ko da akwai abin da Allah madaukakin sarki ya musu wani namiji ana ya kasar da hikan asiri ko ga baki ga kaza shi ne abinda Allah madaukakin sarki ya masa amma an ka jira masa mata hudu biyar inda ana yake rike su wani ko matar guda ɗaya sai an hada da kama kama da addu'o'i da yan dabaru da wane ne zai iya zuwa wajen matarsa a kwana ɗaya sati sau ɗaya so kowane za ka ga akwai abinda Allah madaukakin sarki ya musu na baiwa kuma akwai abinda aka rage musu wannan kuma ita ce jarrabawa da take cikin rayuwa wannan in ka je na gurin ake kallon ka samu wata halitta ta daban ake kallon ka ga ta baki ga haka za ake maka kallon kamar dabbar dawa amma aka zo kuma ana buƙatar ƙarfi ana da buƙatar nasi da juriya a gaba sai ga ana buƙatar ka ko america film aka je aka wani guri da ya ga an ce black din hine rahi ba eh za ga to Allah hore maka akwai juriya akwai jajircewa akwai kin karban reni kowa da abin da Allah madaukakin sarki ya musu da haka da wanda Allah ya mata alfarmar gashi in dai ba akwai cutuwa a ciki ba ba bukatar ta aske wannan abun baiwa ne abun bukata ne kuma wacce take da distication ne aka ce kar ta kara in ta kara akwai alama ta kin godiya ga ubangiji sai aka ce Allah ya tsine mata albarka haka din haka ake so ta zauna da eh Allah ya sa mu dace Allah ya kara malan ilimi da basira malan ya ake yin salatu tasbihi a sunna ana karanta subhanallahi ne a karatu bayan karatun fatiha da lokacin kafin a yi ruku'u da bayan an yi ruku'u da an ɗago daga ruku'u har zuwa ƙarshen ta ina ji da yakan a ƙare ana salatin ana tasbihi guda 150 ne ta ina ro da nayi ban ƙare ba ko ba na manta yadda take a yanzu sai dai a samu wanda bai manta ta ba ko idan an manta su an karanta ta sai a gane da take amma ta inganta a sunna aƙalla ana so mutum ya yi ta sau ɗaya a rayuwar shi Allah ya sa mu dace assalamu alaikum warahmatullah Allah ya sa da malam da masu sauraro da da Ramadan lafiya amin Allah ya kai mu lafiya Allah ya sa mu ibada karfafiya ya sa muna cikin yantattu dakta shin ya halatta ga wanda yake azumin litinin da alhamis yar ya ci gaba da yi har zuwa lokacin da za a ga watan Ramadan in dai al'adarsa ne din litinin da alhamis yana yin wa'azimi to yanzu ya ci gaba da ya halatta ya ci gaba da yin azumin sa na litinin da alhamis ko da ana gobe ramadan ne manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace la tataqaddamu ramadan bi sawmi yawmin aw yawmayn illa rajulan kana yasumu sawman falyasumhu aw kama qala sallallahu alaihi wa sallam kar ku gabaci ramadan da azumin kwana ɗaya ko azumin kwana biyu sai dai mutumin da yake da al'adar yin wani azumi da ya sunnata wa kanshi so wannan idan yana irin wannan azumi din kuma ranar ta dace da ranar da yake azumi wannan shi babu laifi zai iya yin sa amma mutanen da ba sa yin azumin ta ɗauki kawai don gilgilwar kai da neman a yi kuma sai mutum ya tarka to wannan shine haramun da laifi da sabo idan ya yi shi Allah madaukakin sarki ya samu dace an rubuta mun takarda kuma dama da shine abin da yake zahiri an ce wannan shine karatu na karhe ni kuma dama shine aka na karhen a guri na eh insha Allah ta'ala dan haka daga yau in Allah da mun rufe sai idan Allah madaukakin sarki ya kai mu bayan Ramadan insha Allah ko dai masu bi a media ko kuma dai masallatan juma'a insha Allah za a sanar da dawowa abinda muka yi daga farkon karatun har zuwa yanzu ubangiji Allah ya bamu lada Allah ya muna tarayya a ciki Allah ya sa mun yi domin shi Allah ya tsare mana ladan mu same shi a mizani na ayyukan mu na kwarai na'am da aka ce asayyibu zani idan kuma aka samu bawa shi kuma sai ya yi zina ya za a mashi tunda Allah madaukakin sarki ya taifa alaihin na nisfu ma alal muhsanati min al'azab idan aka samu bawa ko baiwa in ta yi zina ko ta yi laifi to hukuncin da za a mata rabin wanda yake na 'ya'ya ne za a yi mata don aka samu bawa menene rabin kisa so babu rabin kisa idan ya zamanto na'am babu rabin kisa kuma wannan daga cikin muhallin niza na malamai tunda babu rabin kisa sai aka ce shi bawan yayi aure ko bai taba aure ba kawai bulala 50 za a mashi saboda daga cikin sharuɗan ihsani da muka faɗa ina zamanto hurrun balighun akilun ya zamanto ɗa ne balagagge ne yana da hankali to tunda aka same shi kuma abdul to bai cika sharuɗan ihsani ba don haka banda shi a kisa sai dai a masa bulala hamsin kuma kisa babu yadda za a samu rabin kisa da aka yi suka ce rabin za a masa naɗa shi ne a masa bulala hamsin kuma sai mai gidan ya ga hukuncin da zai ɗauka a kansa wataƙila yasa wasu suke dandake su wasu kuma sai su musu iyaka tsakaninsu da su da iyalansu a yi taka tsantsan almuhim da da bawa da yaron gida da waye mai gida ya taka tsantsan ya san lokacin da su shiga wajen iyalinsa kuma ya san lokacin da ba su shiga cikin gidan iyalinsa ba ajiye namiji da mace duk aminci da ake da akwai kamar mayan karfe ne da mayan karfe wata rana ɗaya ya zuwa ta daɗe sannu a hankali allah madaukakin sarki ya rufe asiri allah ya kiyaye wasu kuma suke ganin idan ya cika sharuɗan da za a kashe shi kawai kashe shi za a yi matsawar ya cika sharuɗa tun da kisa babu rabi ne dai a yi masa tangunta inda rabi Allah ba hiladar rabin wallahu ta'ala a'alam eh amin amin to muna da cikin addu'a abinda muka faɗa tun daga farkon karatun har zuwa yau muna addu'a Allah ya tsare mana shi ya dora mana a mizani na ayyukan mu na kwarai shugabanni na wannan masallaci din da yan kwamiti da majalisa mai martaba sarki da mai martaba sarki da dukkanin waɗanda suka ba da goyon baya wannan karatun yake wakana muna addu'a ubangiji Allah ka saka wa kowa da alkhairi ka dora masa a mizani na kwarai mu da muke kokarin hafaralta din da kokarin fahimtar abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa domin aiki da shi ubangiji ka muna arzikin biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ka sa muna cikin fadawansa a ranar gobe alkiyama masu makwabtaka da shi a cikin jannatul firdausi Allah ka sa muna cikin gangariyar ahlus sunna da zamu haɗu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu sha daga tafkin alkausara Allah ubangiji ka sa muna cikin ceton shi hali na rahin lafiya ko na rahin tsaro da barazana da talauci da kuncin rayuwa da muke ciki ubangiji ka gani ubangiji ka shiga cikin al'amarin ubangiji Allah ka yaye mana wannan ramadan da muke fuskanta a cikin tsananin tsadar kayan masarufi da tsadar kayan abinci da tsadar kayayyakin bukatuwa da mugayen 'yan kasuwa da sun kara tun kafin ma ramadan din ya zo ubangiji ka shiga cikin al'amarin ka ba wa mutane abin da za su iya allah ka yaye mana لأنه لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا Allah babu abin da yake da sauki sai wanda ka sauƙaƙa shi ubangiji Allah ka sauƙaƙa mana Allah kai ne kake mai da damuwa ta zamanto sauki ubangiji ka mai da kuncin mu da dawo mu ta zamanto sauki Allah ka ji kan mahaifan mu Allah ka gafarta musu Allah ka gafarta musu Allah ka tausaya musu kamar da suka yi dawaniya da mu muna kananan yara Allah da mu da su Allah ka raya mu musulmi ka dauki rayuwar musulmi Allah ka sa mu cika da kalmar la ilaha illallah a lokacin rasul mu alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim malik yawmid الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وغير المكتوب عليهم ولا الضالين آمين